ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام كما سمعنا في خطبتنا الأولى قد أتينا بحديثين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللذان يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما عظم نعمة نعمة سؤال الله تبارك وتعالى العفو في الدنيا والآخرة لماذا؟ وهذه العفو والعافية لا يكون الإنسان أو لا يكاد أن يفهمها الإنسان إلا من فقدها كل من فقد العافية يعرف حقيقة أو عظم أو نعمة العافية ومن لم يكتبها لم يعرفها حقيقة المعرفة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا سؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة بيانك إنقوى masu daraja kamar yadda muka ji hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan nasa zai kyautatu a ce kowa idan ya koma ya bude ya kalle shi don ya zama mun farfado a kan wannan kwadaitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadithin abdullahi bin muhammad bin uqayl ya ce lallai mu'azu mu'az rifa'a ya ba shi labari daga babansa amincin allah ya tabbata gare su ga baki daya yake cewa wata rana sayyiduna abubakar amincin allah ya tabbata gare shi ya hau kan mimbari kawai sai fashe da kuka sannan sai ya ce musu a shekara ta farko haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hau kan mimbari yana hawa kan mimbarin nan sai fashe da kuka kenan yana kwatanta musu yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance ko ya aikata wannan sai ya sa na hararo hadithu na nan a cikin sunan na imamin tirmidhi hadisi na dubu uku da ɗari biyar da sittin da shida mu daure mu je mu ƙara kallonsa sai na ga shi ma wannan shi ne hawa na mumbarin na farko sai na kwatanta shi da wancan barin hau ya zama hawa na farko yadda manzon Allah ya kwaɗaitar a wannan hadisin bari mu kwaɗaitar da junanmu a kansa ya ce manzon Allah bayan ya yi kuka a kan mumbarin nan bai tsawaita musu kufubar ba sai yake ba su umarni yake kwaɗaitar da su da su kama roƙon Allah yafiya rangwame da kuma lafiya iya abin da ya ɗora su a kai kenan idan ka dawo baya hadisi na dubu uku da ɗari biyar da ashirin da hudu a cikin sunan na imamu tirmidhi shine hadisin abdullahi dan abbas shi kuma abdullahi dan abbas ya ce na ce ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam koyar da ni wani abu ya rasulallah wanda zan roƙe shi Allah wannan abun da zan roƙe Allah shi saboda matsayin abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka roƙi Allah yafiya ka roƙi Allah lafiya ko muta Abdullahi dan Abbas bayan wasu lokuta ya ce sai na ƙara zuwa masa wani karo na daban na ƙara roƙon manzon Allah na ce ya rasulallah allimni shay'an as'aluhu Allah ka koya min wani abu ka sanar da ni wani abu wanda zan roƙi Allah wannan abu sai sai manzon Allah ya ƙara maimaita masa sai malamai suka fassara afuwa da hausa dama muna ce afuwa wane ka mun afuwa ina ma'anar haka ka yafe mun abin da ya faru tsakanina da kai na kuskure na maka wani abu na kuskure ko dai kai a kashin kanka ka nusar da ni abin da ka mun fa baka kyauta mun ba ban ji daɗin sa ba na roƙi ka yafe mun ka mun afuwa a kai to haka ka roƙi Allah irin abubuwan da ya ka aikata na kurakuran da Allah ya haramta na roƙi Allah irin abubuwan da na aikata ko nake aikatawa na sabon Allah Allah ya yafe min ya gafarta mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana yace lafiya din nan kuwa ta kunshi in dai za ka yi wannan kalmar to ta kunshi kana roƙon Allah lafiya a ƙashin jikinka kai kanka sannan kuma neman Allah ya baka lafiya a cikin iyalanka Allah maɗaukakin sarki ya baka lafiya a cikin dukiyar da ya baka ka samu kukuta kenan a ciki ba kowa yake gane haka ba ni'ima irin ta lafiya sai wanda ya rasa ta duk yadda za ka zo kan majinyaci ka ga yana shan wahala za ka ce lallewa ne yana shan wahala amma inda shi zai siffanta wahalar da ke sha za ta fi za ta ɗoro a kan irin siffar da kake bayarwa ta wahalar da yake sha ai faɗa muke yi kawai ka ce wace ta zo ai ko ana shan wahalar haihuwa in dai namiji ne zai faɗa ko ya faɗa yake saboda me bai taɓa tsugunawa ya haihu ba bai san wahalar ba amma macen da ta taɓa haihuwa in ta tashi baka labarin irin zafi da raɗaɗin da ake ji to ne za ka san da gaske ne suna ɗanɗanawa kuma a bisa mantuwa ma irin ta ɗan adam yanzu yanzu da za ka ji ciwon kai ko zazzabi ko wata cuta ta dame ka ka warke wani na zuwa yana faɗa ba dole ka ji zafin irin yadda yake ji ba ba dole ka hararo ba amma idan aka ce ka taba ka taba samun wannan jarabawar to shine zaka gano girman matsayin lafiya a cikin jikinka lafiya ko kubuta a cikin dukiyarka kamar yadda a dukiya ba kowa zai gano zaman dukiyarsa lafiya ba ya kamata ta samu kulawa da tsaro ba sai wanda aka taba yi masa sata duk dukiyar mutum in dai ba a taba masa sata ya jira da ɗinta ba to ba zai gane eh addu'ar dukiyarsa ta samu kubuta ta samu lafiya kariya daga Allah ba zai gano muhimmancin addu'ar ba amma wanda aka taba masa sata to yana hararo girman addu'ar Allah ya bashi kariya wani ma baya tsayawa da addu'ar sai ya hada da a kulla can a daure can a toshe can a toshe can saboda me ya jira da ɗin taba masa ita da aka yi a baya a cikin azumin da ya wuce an sami irin jarabawa mabambanta na jinya wanda Allah ya jarabe shi da jinya to shi zai fahimci sakon da muke yi na yau fiye da wanda bai samu jarabawar wata jinya ta taɓa shi ba na da matukar muhimmanci mu doge akan wannan addu'ar Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya yafe mana sannan ya ba mu lafiya da kukuta a cikin al'amuranmu na daga cikin hadisin Abdullahi dan Umar abin da yake faɗa shi ne yake ce kaf duniya fa ya ce ba a taɓa roƙon Allah da wani abu da Allah ya fi so a roƙe shi da shi ba kamar wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya shine lokacin da sayyida Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ce masa a ra'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqul ba ni labari ko me kake ganin idan na gano wani dare ne daren lailatul qadri wanda malamai suka yi ta kwadaitar da mu shi din nan a tashi a zage da ibada da roƙon Allah me zan faɗa a cikin wannan daren sallallahu alaihi wasallam yace mata ki ce Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne mai karamci ne kana son afuwa Allah ka mun afuwa ka yafe ni ubangiji ta'ala ya mana afuwa ya yafe mana da wannan nake ce yan uwa mu saka shi a cikin addu'ar mu ta yau da kullum Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran da muke aikatawa ubangiji ta'ala kuma ya bamu ya kariya da kubuta da salama a cikin al'amuranmu ga baki daya abin da ya shafi lafiyar jikinmu dukiyar da muke ta faɗi tashi wajen nema iyalan da muke tarawa da duk sauran al'amuranmu allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da lafiya da kuma kubuta daga sharrin dukkan wani halitta ma'abociya sharri daga ƙarshe imam ya ce a sanar da waɗanda allah malaukakin sarki ya azurta su da samun biyan kuɗin kujera na aikin haji cewar in allah maɗaukakin sarki ya amince gobe za su fara bita a makarantar sdi ta yi wani ya biya yana kusa da kai ko ka san shi shi kuma baya kusa da zai samu saƙon to a sanar da su in allah maɗaukakin sarki ya amince gobe za su fara bita a makarantar sdi allah maɗaukakin sarki ya sa su yi karfafi na ƙarshe kuma ina mika ta'aziyarmu ga babban rashin da muka yi a Najeriya ga baki daya ba za a ce Bauchi State ba na rasuwan babban malami da ke karantar da sunna a Bauchi Malam Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi kamar yadda duk ɗan uwa suka sani wasu tun a daren suka sani wasu sai da gari ya waye suka samu labari Allah madaukakin sarki ya karɓi kayansa zuwa gare shi inna lillahi ma a'qa wa lahu ma akhadha don haka mu yi haƙuri da rashin da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu juriyar rashin da muka yi shi kuma ubangiji ta'ala kurakuran da ya aikata a nan gidan duniya Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa ubangiji ta'ala ya karɓe shi a cikin ya karɓi bakuncinsa ya sanya shi a cikin bayansa da kwarai na daga cikin manya-manyan kurakuran da muke yi ko gubar da muka tsinci kanmu a cikinta a yau a yau sai dai Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya tseratar sai ya samu tsira shi ne ba wasu ƙungiyoyi da suke wajen addinin musulunci ba a'a na musuluncin ma wani yana jin kawai duk alkhairan ka in ba ka cikin tafiyar mu to kai ba mutumin kirki ba ne wannan kuma ya ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kin tasowar mu abin da shugabanninmu suka dora mu akai kenan sunna sunna sunna sunna sunna ta manzon Allah wanda yake sunna a bangon duniya mu dan uwanmu ne ahlus sunna ne ina da awa yake akan sunna namu ne sunna yake karantarwa mu ma ita aka ce mu tashi mu koya kuma mu ci gaba da karantar da ita amma abin ta kai ce wallahi akwai wanda murna suke fa malam ya mutu ni ina da garanti ina da yakinin masu haka eh ya mutu ai ya mutu ya mutu Allah ya fahimtar da mu wannan gobe malam duk munin aƙidar mutum musulmi aka ce ya rasu ni abin da muka taso muka gani shine ba musulmi ba abin da ma musulunci ya karantar da mu shine arnan da yake unguwarku kai jagoran arnonin arnan unguwarku idan ya rasu jikinka yakan yi sanyi yan uwansa kakan musu kalmomi na lallashi ne kana musu fatan me sai hakuri fa sai hakuri ina ga musulunci ya koyar mana da lafazin da zamu musu cewa aka yi mu je mu zage su mu gaya musu bakar magana na ba haka ba ne kuskure jama'a mu kula da wannan bangaren ya ci karar da karantarwar musulunci amma kuma ba mu ɗauke shi a matsayin abin da ya kamata mu ɗauka ba eh wallahi tallahi ni na ji yau fa yau dinnan na ji na irin wannan lafazin ya sheka eh ina wane ne idin idin ya mutu waya aka kamo ana kamo ana tsayar sai ta idin ne ta ce kai akwai kuskure ba akwai kuskure Allah ya taimaka wasu suka fahimci da gaske kuskuren ne Allah ya ƙara fahimtar da mu mu fahimci cewar kuskuren ne ubangiji ta ala ya gafarta masa Allah ya kyautata makwancin mu Allah ya kyautata makwancin mu Allah ya kyautata bayan mu bayansa nas'alullah al-karim al-mannan an yahdiyana siratal mustaqim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh